بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الصدواء والنسافية من البركة سافياتي تلهدي بقي قوة zulhijja jirana da alif ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da shida ga watan shida shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda a garin saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin كتاب عشرة النساء للتاف زمن تكيوى دماتا واللفر الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya a cikin yarin karatun wannan littafi a darasinmu da ya gabata mun tattauna game da abin da ya shafi kishi da irin kishin da ya dace a ce mata suna yi a wurin zamantakewa amma kishi irin na hauka kishi irin wanda ba shi da amfani wannan abu ne mai haɗari gaske kwarai da gaske kamar yadda na ga ya faru a kano wata kishiya ta sami yar kishiyarta ta birma mata wuka a ciki wukar ta shiga ta nan ta fita ta nan gefen kawai saboda wai ta mata laifi ko wani abu to akwai waɗanda hakisa suna yi kishiya ta kashe kishiya ko ta watsa mata acid an gani ko asir ake cewa da hausa ko wannan da gwalan da ke iya lalata jikin ɗan adam ta ɓata mata fuska wata ta zuba wa kishiyar ta ruwan zafi wata ma ta ɗauki jariri ta jefa a shadda duk waɗannan abubuwan duka jama'a babu wanda ba a yi ba
wata mata yanke gaban yaro
to ka gani ma nan wajen lera ma an samu wata mata ta yanke ma karamin yaro ta yanke masa gabansa saboda Allah to wannan ba hauka ba saboda Allah menene a cikin wannan abu so shi yasa irin wannan karatun jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske idan ana koya yau da gobe zaka gane hatta su kansu magabata suna iya aukawa cikin irin wannan abubuwan na kishi amma su kishinsu mai tsafta ne kishinsu na kirki ne kishin nan ba ka iya raba mata da shi saboda mene halitta ce don haka kullum abin da muke faɗa jama'a idan za a yi kishin nan a yi kishi irin wanda ya dace a yi kishi wanda bai keta alfarmar Allah sannan kuma bai kece alfarman bayin Allah ba wata ma kullun tana nan wajen boka ai na ga ranan nan ai ya mata kaza ya akai kaza ni ma ka sa ya min kaza ai biyayyen da zaki wa mijinki ki sadaukar da kanki ki zamto mai yawan da'a ki ji baki ji ba ki gani baki gani ba wannan shine abin da zai jawo miki girma a wurin miji ko da hankalinsa bai karkato ba wata rana insha Allah ta'ala Allah zai miki alkhairi mai yawa ba daidai bane irin abubuwan da ake jama'a ina jin wani karatu na malam Sheikh Abdulrazzaq ya haifan hafizahullahu ta'ala a ɗan status ne haka aka sanya shi yana fassara fadin Allah ta'ala innal ladhina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minat kaga alghafilat ana maganan wawiya wacce ta kau da kai daga barin alfasha ita ba ta yi ba wai za ba za ta yi alfasha saboda ce ta wayayya ba ce ko sai idan an yi mata abu ba za ta iya cewa ni wallahi ba wanda ya isa ya taka ni ba duk wanda ya min kankara sai na masa itace za ta iya kauda kake kyale to shine yake cewa duk macen da take yar aljanna to sai ka same ta wawuya an san wawa ko shine mutumin da za a mishi abinda ya kamata ya ɗau mataki bai ɗau mataki ce kai dai wawa ne kana gani a gaban ka ana yin kaza a'a ba wawanci bane irin kuma na sakarci sakarci daban wawanci irin wannan daban abin da ke fi alghafilat mai kawar da kai gabarin duk abin da zai kawo hargitsi ko tashin tashina ko wani abu na tashin hankali jama'a mun gane wannan ki cewa to matan in dai matan mata ce mumina yar aljanna to su ake ta zama wawiya wani abin miji ma yayi mata tana daman ta magana ko ta mai da martani amma sai ta hakura ta danne ta mai da al'amarinta zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda kuma wannan ya fiye mata alkhairi jama'a ina fatan fahimci wannan so yana da matukar muhimmanci ainihin wato mu gane wannan al'amari Allah madaukakin sarki ya dace da mu yau malin sai ce alintisaru shine ramuko an gani ramuko za mu ce ko ramuwa ramuwa ramuko daban ramuwa daban ko ana yin ramuko ne a wani abu na ibada ana yin ramuwa ne akan abin da aka yi wa mutum na rashin kyautawa ko misali ko a hausa saboda ka sai mu ce ramuwa eh ramuwar gayya ta fi ta faro zafi ji bahaushe kun gano wannan karatun kuwa eh akwai ramukon gayya ko ko ramuwar gayya haka bahaushe ke cewa ramuwar gayya ta fi ta faro zafi ma'ana wanda ya maka abu a lokacin baka rama ba sai daga baya ya manta sai ka zo ka rama daga baya to sai ya fi jin zafin wannan abin da ya yi maka fiye da a ce a take a wurin karɓarki mataki ko ko to wannan babi zai mana magana akan ramuwa ne idan mutum ya maka wani abu na cutarwa misali ya jizga ka gaban mutane ko ya faɗa maka wata bakar magana ko ya zage ka zagin da bai kai na irin wanda ce tsakanin iyaye ba ko na makamancin wannan to ya kana da daman kai ma karama da kwatankwacin abin da yi maka amma idan zagi ne ko cin mutunci ne wanda ya zama ya keta alfarma wanda kai ma in za ka yi sai ka shiga alfarman wani sai ka keta alfarman addini to bai halatta kai wannan ba kamar mutum ya zo ya zage ka ce man dan kutumar kaza kaza kaga wannan ya hada da suwa ga iyaye ka ci kazanka ina fata an gane ka ci kazan kazan mahaifinka ko ubanka yadda aka saba ana cewa kasar Hausa ka ce ni ma na dana mun gane wannan to irin wannan ba za ka rama ba saboda me Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana zage zage irin na iyaye tunda manzon Allah mun karanta hadisi a baya ko wa la'ana Allah man la'ana walidayhi Allah ya tsinewa duk wanda ya zagi iyayensa sabai suka tambaya ya rasulullah ashe mutum yana iya zagin iyayensa manzon Allah ya ce kwarai kuwa shine wannan ya zagi uban wancan wancan ma ya zagi uban wancan to dukkan sun yi tarayya a cikin barna dukkan sun zama tsinannu a wurin Allah to jama'a ka'ida a wajen ramuko akwai ta ka'ida guda daya wace ka'ida ce wannan ka'idar ita ce dole in ka tashin ramuko sai dai ka rama kwatankwacin abin da aka yi maka daidai wa daida ya zama babu keta alfarman wancan ko ɗan yaya ne shi ne daidai misali zagi ɗaya ya maka kai maka mai ɗaya kada ima ɗaya kai masa ashar goma mun gane wannan yawa kada ta faɗa miki bakar maganganu guda biyu ki gaya mata takwas ko ki gaya mata ba iyaka ce ni adani ake ayan tono tsuliyar an tono tsuliyar dodo ba ka ke cewa ba kowa ya ci tuwo da nimiya ya sha wallahi ni aje a tambaya ko a gidanmu ayya dama gidan na kuma tarbiya ne ko yake nan mun ka zan na'am eh kowa ya min kankara sai namar da itace to ka ko tsakanin kara da itace ai akwai bambanci ko to ka'ida wajen ramu ko jama'a Allah ce wayi wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi idan aka cuce ku aka zalunce ku to ku rama sak kwatankwacin abin da aka yi muku ba wuce iyaka wala in sabartum amma ku Allah ce da za ku yi haƙuri ku kiramawa lahuwa khairul sabirin ai yafi alkhairi ga mai haƙuri ina fata mun gane wannan sannan a cikin suratul shura nan ma Allah ya ƙara kawo mana ƙa'idar da ake bi wajen ramuwa idan mutum ya maka abu ina fata an gane wannan me Allah ta'ala ya faɗa yace wallazina menene ku tunan mana wallazina yana sifan yana tsaibo sifofin bayin Allah mu'minai yace wallazina idza asabahumul baghyu hum yantasirun sune waɗanda idan aka zalunce su aka yi musu wani zalunci hum yantasiruna su ne suke neman surama ina fata an gane sai Allah ya ce ko wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna ga wanda yi shi ma ai masa mummuna irin sa amma sai Allah ya ce faman afa amma fa wanda ya yafe wa aslaha kuma ya gyara tsakaninsu fa ajruhu ala Allah sakamakonsa yana wurin Allah ladansa na wurin Allah sai Allah ce innahu la yuhibbu zalimin Allah baya san azzalimai masu ketare iyaka sai Allah ce walaman intasara ba'da zulmihi duk wanda ya rama bayan an zalunce shi fa ulaika ma alaihim min sabil su waɗannan babu wani laifi akan su innamas sabilu kadai laifi yana kan waɗanda allazina yadhlimuna an-nasa sune waɗanda ke zaluntar mutane wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq kuma suke yin barna suke yin abubuwa irin na mugunta a bayan ƙasa ba tare da haƙi ba an gani yawwa sai Allah ce ulaika lahum azabun alim waɗanda suna da azaba mai raɗi a wurin Allah sai Allah ya ce wala manin na'am sai ce wala man sabara wa ghafara amma wanda yi hakuri ya jure duk da wannan dacin wa ghafara kuma ya gafarta wanda masa inna zalika lamin azmil umur yace lalle wannan yana daga cikin abubuwa masu girma a wurin Allah ashe kaga Allah ta'ala ya riga ya kawo ka'idar da ake bi wajen mi wajen ramuku ya mare ka kai ma ka mare shi hatta irin force din da ya sa wajen marin kai ma ka za ka yi misali ya maka kai ne kawai tas ka ba shi ka mai ɗan tas bayi ya maka tas sai kuma ka buse ka wara hannu tawai ka sami sai ya faɗi ba cini za ka ma an gaya maka ne baka san na je ƙarfi ba wannan ya zama zalunci ke kauce iyaka ko kuma ainihin wato ya naushe ka dan naushi mai dan sauki kai kuma kai masa kulli har da dan tozo yadda in kai mar zai ji shigan dukan yadda ya kamata kaga wannan ma kai zalunci kauce iyaka to sai malamai suka ce abin da yasa Allah mai cikin hikima da sa Allah ya kawo yafiya zai yi wahalar gaske a cutar da kai a yi maka wani abu na rashin kyautawa ka tashi ramawa ka iya ramawa daidai wa daida shi yasa sai Allah ya kawo cewa wanda ya danne ya daure ya dage ya haƙura to Allah zai bashi lalan masu haƙuri zai bashi lalan da bashi da iyaka Allah ya samu gani so shi yasa aka yi wannan al'alama shekul islam ibn taimiyya yana da bayanai da yi musamman akan wannan bangare shi da ibn qayyim rahimahullahu rahimahumallahu ta'ala cewa ga ka'idar mu'amala da mutane suka kawo a ƙarƙashin ayan da Allah ke magana a cikin suratu an-nahl wanda ke son wannan bayanin ya je tafsirin professor Muhammad Thani Rijal Lewu ya je ji ba zai mu kawo su in za mu kawo su darasin gaba ɗaya zai kare akan wannan batun ne an gane wannan jama'a so yana da matukar muhimmanci mu san wannan kwarai da gaske zai yi wahalar gaske ka iya ramawa daidai wa daida wanda ya fi kowanne sauƙi ma shi ne wanda zai zama na baki ne na baki ba wanda ya zama to zalintar haƙƙi ko wani abu ba ina fata mun gane wannan Allah ka shirye da mu to shine ana magana akan ramuko ne nan wane ya ma wane kaza ce mu kai rama ya halatta a shari'a saboda kada dauka kai azalimi ne kullum ana ma wannan kaza take ce a kai dai kai hakuri dai Allah kai hakuri mun san mun mun danne ka amma dai kai hakuri eh ya san danne kan kai hakurin hakurin na da kyau amma wata rana shi ma wancan din yana da kyau a yi masa ramuwar gayya saboda a wurin mu'amala da mutane akwai mutumin da ya san abin da ake cima kyautatawa da yafiya da daga kafa akwai mutumin da kuma bai san wannan ba shi yana ganin kullun idan yana yi maka abu baka ramawa yana ganin kaman kai kai sakare ne kaman kai wawa ne ya dauka cewa ma koma ya maka ba abin da zai faru ya ci banza kai baka ci banza ba yaro malam baka ci banza ba eh baka ci banza ba in ya rike ka a rai Allah zai rama mishi in yi haƙuri kuma za a ba shi ladan masu haƙuri ninkin ba ninkin abin da za a biya shi a lahira to shi yasa ƙa'idar mu'amala in mutum ya maka gwara ka yafe akan ka ce sai mun je gaban Allah ranar kiyama wallahi wala ko sata kai ma ka yafe abin da barawan ya yi maka ka nemi ladan a wurin Allah yafi a ce ya biya ka haƙinka don idan ji alkiyama zai biya ka ne da ladansa daidai wa daidan abin da yi maka ba zalunci in kuma kai haƙuri ka yafe Allah kuma zai ninninka maka ladan da ba shi da iyaka wanda ka fi so na'am amma kuma yana da zafi amma kuma yana da wahalar gaske ko kuwa eh amma ba damuwa sai a dan dage aiko faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah kaga ladansa na wurin Allah Allah ce ni ne zan bada ladan da kuma a ce maka a'a zan karba maka hakinka ne da kuma Allah ce zan baka lada wanne yafi babu shakka Allah ya baka lada yafi jama'a mun gane wannan to tsakanin mata a wurin zamantakewa ya halatta ba kullum bane ake ba wa daya hakuri wance ka san ba ta da kirki ko da baka kai son wancan ɗayan a ranka ba yau an mata gobe an yi kashi ki haƙuri jibi ki haƙuri gata idan an yi kace ce rama kuma an yi kai dariya ka bushe dariya ka ci yawwa alhamdulillah eh sama dariya ma kace ca nawa kika yi mata dan ta dan rama daya ashe ba dadi saboda wani duk yadda kake ganin shi nan kaman wani kaman dabba yake hankalinsa shi fa bai san daga kafa ba bai san kawai bai san kawai ci ba lokacin da kai masa in ba dan taba shi akai ba ya ji irin abin da wance yake ji na daci da rashin dadi ba zai taba jina ba kaga nan kuma ba daidai bane kullun ai maka kakau da kai hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ku zo ku ji a hadisin ai wani lokaci idan an dan yin sai ce ke rama a yo imana an gane wannan duk da cewa yafiyan yafi shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama an tabbatar mana man taqama li nafsihi ba wanda ya taba cutar da manzo Allah manzo Allah ya rama ba kauye fa yazo daga garin su yazo majalisin manzo Allah ce kai abani daga cikin dukiyar Allah ba dukiyar mahaifinka bane ba dukiyar mahaifiyarka bace yazo ya shake manzo Allah ya shake mai wuya sai da shashin wuyan ya fito alama ya fito magana ce to suke ni a sake shi kai a je a nemo a ɗebo a bashi aka ɗebo aka bashi ba kawai ya dafa a hannu ce yawwa ta sai an jima mu mun sauka lafiya sai ce a kai gaba ba Allah zo mana sai ya dawo cito shakan da kai mun kuma fa ai ni ma sai in rama ya ce a mu an ga mana cewa an maka baka ramawa saboda haka kawai shi kenan mun sana sun ma ba ma rama za ka yi ba ka ji ba kawai ba to irin wannan din kaga shi ma ya san in ma ya masa ya san ba rama zai ba ina fata mun gane wannan kuma ai muna da labarin cewa manzo Allah ta bin kokowa ko a gaban mutane in mutum ya dan na ka wani lokaci yana je kai ma ka dan nuna masa cewa fa kai ma din ba wasa bane eh eh, wani ba kawai ne yazo ya ci to ya koshi yana kiwon awaki ya zo majalisun manzo Allah ya ce waye zai kara da ni karo da karo sai rabu eh ina kima kansa kirari ina fata an gani eh wani sahabi dan laga laga da abin da ya daga shi buga da kasa sai manzo Allah ya tashi da kowa ya saukar da kai manzo Allah sai ya tashi to zo mu gwada ya ce to shikenan ba damuwa shi amma ka'ida in na kada kai zaka ba akuya daya kici na yadda aka fara kokawa kici kici kici manzo Allah ya dauke shi buga shi da ƙasa sai aka ja akuya daya ka aje a gefe yace ai dan bai shirya bane sai ya ƙara dawowa aka ƙarin kici kici kici manzo Allah ya dauke shi buga shi da ƙasa sha kai ina irin ya buga ƙasar nan ba zai yiwu ba sha ƙara buga aka buga na uku manzo Allah ya ƙara ɗaukar shi ya buga shi da ƙasa ya kare shi kawai sai kuma gefe ya tagumi to yanzu awakin nan in na koma gida in na ce ɗaya kirkici ya ci ni na ce ta biyu ta haɓata to ta ukun ya zan ta ɗaya kai matsala yana cin yana manzo Allah ya ce ku kwashi awakin shi ku bashi kai ɗauki awakin ka ba kawai je ka gida abinka ina fata an gane sannan akwai wani kafiri mutumin garin makka wanda daga baya ya musayi ake mishi abu rukana abu abu rukana kai baronan nan can ko to abu rukana shi kan shi ya taba zuwa ya ce manzo Allah yana ji shi da bala'in karfi a garin makka ya kowa ya kokowa yace manzo Allah in dai ka kare ni zan musulunta shi ka yadda ya ce na yadda ka yadda ya ce na yadda aiko aka buga koko wannan aka buga manzala ya kare shi aka kare manzala ya kare mai kai aka kare wani shi ya mai kai ya ce kai yana tabbatar da karfi na amma dai gaskiya musulunta nan fa da wuya ba da wajen gare wanda almuhim a iya dan gwadawa din kenan motsa jiki irin wannan ba laifi bane ina fata an gane wannan eh ai kaji manzo Allah ya tarihi amma ba fada ne irin na dambe ba eh irin fada da ake na gidan dambe wannan haramun ne saboda mene ba gem bane wannan malam wannan haramun ne saboda koya ne mutun ya maka ciwo maka wani tabo baka tabbanta da shi ana fasa baki ana yin tsaface tsaface ana yin abubuwa na haramci ana kisa ma a yi zagi a yi gani a yi sani a wurin a yi kiɗe-kiɗe ga karuwai da sauransu wannan ba abin da musulunci ya halaka shi ba ne Allah ta'ala ya sa mu dace bar wannan zancen saboda kada shi ne wani lokaci amma dai jama'a shi karatun ana yi akwai daɗi musamman ka ce makaratun hadisi ne shi yasa babu wani ilimin da ya kai ilimin hadisi faɗi da kuma daɗi idan ana yin shi kullum za kana ƙara samun fahimta ne da kuma ainihin wato samun hanyar rayuwa mai daɗi الحديث الحادي والثلاثون أخبرنا عبدة بن عبد, عبد الله الصفار البصري قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا عن خالد عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت malam ya ce malam abdatu dan abdullahi safar albasari ya ba mu labari shi kuma muhammad ibn bishir ya ce ya ba mu labari shi kuma daga malam zakariya ya ce haddathana shi kuma ya ce daga khalid ibn salama shi kuma ya ce an albahi shi kuma daga albahi malam bahiyu shi kuma daga urwatu dan zubair dan awwam an gane wannan ko shi kuma daga Aisha radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko masoyiyarsa qalat na Aisha take cewa ma alimtu hatta dakhalat alayya Zainab bighairi idnin wa hiya ghadba shi kawai ban yi aure ba sai naga Zainab yar Jahshin ta shigo daki na ba tare da mata kunkus ko ba ta nemi iso ta shigo ba mata bayin Allah kaji tun wancan zamanin ana yin haka kawai a bugo labule kawai a shigo daki ina zo da ban yi aure ba kawai naga an bugo labule kawai ta ta shigo daki na an gani wahiya ghadba wannan siga shi ta mubalagha ala wazani fu'la ma'ana ta shigo tana cikin tsananin fushi ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم sannan sai ta ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama hasbuka idza qalabat laka bintu abi bakr zurai'ataha ce shikenan ai da ma kai shikenan ta riga ta mallake ka ta gama da kai in dai wannan yar abubakar din ta riga ta dan maka ta dan yi maka juyi nan da can ta dan nuna maka dama ta dan nuna maka abuwa shikenan sai ka je ka tare a wurinta ashe bai aka fara ba ko kuwa ai kasan mata bayan Allah ne kullun haka ake aha ai dama dama ka fa san me kaza tun daga bani da shi shikenan ka zo ka tare mata ina ba ta an gane manzon Allah yake gaya wannan maganar ka gane mata ba su da birki to an yi wa manzo Allah irin wannan waye kai ni ni kaban ni wallahi tallahi duk garin nan ba wanda ya isa kai subhanallahi ba namiji kai daga sanka da iya dannewa da iya gyarawa ta shigo ta dinga gaya ma ta gaya manzo Allah wannan magana thumma aqbalat alayya sannan bayan ta gama da shi kuma kaji wani kaji wani abu kuma ina ce ta jiyo tafi to ina thumma aqbalat alayya sannan ta jiyo kaina kuma ta ci gaba da faɗa min baƙaƙen maganganu an gane wannan kaga bata faɗa ban ta gaya mata ba haka ake jama'a din bada labari sai ta juyo kaina fa a'radtu anha ni kuma sai na kawo mata da kai tana ta zazzaga mun tana ta zazzaga mun tana ta zazzaga mun hatta qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam har sai da kai matakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace dunaki fantasiri ke na ce miki rama kai wani ake sai manzo Allah ko ba ka bane ce in nace ke ma rama fa aqbaltu alaiha ni ma sai na fuskance ta ina zazzaga mata magana ina ta faɗa mata maganganu hatta ra'aituha qad yabisat riquha fi fiha har sai da naga yawun bakinta ya dauke dip saboda yadda nake zazzaga mata bakakin maganganu ta kasa magana wannan fi fi haɗin ana maganin bakinta ne kun san ka'ida ya ce famu idan ya zo da idafa ana cire wannan mimun ɗin an gane wannan ai ka'ida ba a cewa ba a cewa famuhu sai dai a ce fihi ka'ida kenan ko suna daga cikin asma'u al-khamsa a wurin malaman mai nahawu to mu lissafa su akwai abuka akwai wa akhuka akwai hamuka akwai fuka sai rumalin sai ƙari da ibnu malik ya kawo sai hanuka hanuka to kaga nan baka cewa zaka ce maka abuka in ya zo da nasba da fata suka ce mene abika in ya zo na suka ce abaka ka sa alif in ya zo majrur suka ce mene abika amma akwai lokacin alƙasar lokacin alƙasar ra'aitu abaka ja'a abaka a ja'a abaka ra'aitu abaka marartu bi abika duk akwai wannan lugar an gani sannan kuma akwai wancan ɗaya kamar da yi malaman nahawu suke yi akwai kuma wacce zai zama cewa akwai duka alif ake sawa shi ma akwai shi a yaren larabawa ja'a abaka ra'aitu abaka marartu bi abaka duk wannan dai yaren malaman nahawu ne amma yana da muhimmanci a wurin ɗaliban ilimi su san shi to wajen fuka asali famuka sai a ce fuka an gani sai a ce la fada fuka la fada fuka a madadin famuka to haka za ce fika shi yasa tabbata wani hadisi manzo Allah ya ce hatta ma taj'alu fi fimra'atika hatta abin da kake sawa a bakin matakka na abinci sadaka ce kaga ce fi fami mar'atika ba sai aka shafi wannan mimun din an gane wannan ai wannan kaida ce a wurin malaman larabci to shi yake ji ce tace hatta ra'aituha qad yabisat riquha har sai da naga yawun bakinta ya bushe fi fiha a cikin bakinta ma taruddu alayya shay'an ta kasa bani amsa komai ta kasa mai da martani gare ni fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yatahallal wajhuhu sai naga manzon Allah fuskarsa tayi haske ma'ana ya ji dadin abin da nayi ina fata mun gane wannan so sai malamai suke cewa kamar ibnu hajarin a cikin menene wannan littafin nashi at-tawjihat yake cewa abinda ake nufi anan asali a yatse a kawo da kai shi yafi to amma kuma ya halatta in an yi ma karama saboda haka manzon Allah bai ji ta wuce iyaka ba a cikin abin da aka yi mata kuma ina ka same ta a ɗakin ta saboda haka shi yasa da tarama sai manzon Allah ya ji daɗi sai farin ciki ya bayyana a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ba ana gidan manzon Allah ne to kai in an zo ɗaya daga cikin matanka tana yawan korafi ka ce kwanci ta shan korafi wallahi ta shan korafi komai aka haka mata suke wata halitta ne akwai korafin wata kuma akwai iya shanyewa ne sirin da ka kai ta bango in ta fara zazzaga ma wata ƙarshen ta ƙarshen ma zamantakewan ku kenan har gwara macin da za ta fito ta gaya maka dan ka gyara ba ta ci gaba da tayar wannan bakin cikin aranta ba dan mata suna da ɗabi'a guda ɗaya in dai abu ya riga ya cika su ka ƙure ta to wallahi daga ranar ba magana da mace cewa da kai ko kun sun jaraba ruba da mata yi sai ka yi da gaske ko zagi zagi ko zagi ka take kullum mana wallahi wata rana bayan ka sake tan an rabu ka dinka ba a jina su wallahi matan nan ta iya kaza ta iya kaza ga kaza amma ita dai wancan ka da na sani ma da ban sake ta ba ana yi ko ba yi ana yi so haka mata su bayan Allah su dole sai dai kai mu'amala da su da wannan tawayar tasu da wannan lankwasar tasu sai dai ka bi su haka a tafi a hankali a hankali har arba lafiya Allah maɗaukacin sarki ya dace da mu na'am a matsayin mu na yanzu na yanzu ka sa matan sa ka da su a gaban ake wannan ba ka yi za su da aiki ka hada munafiki kai munafiki ka hada wa wani mutum eh to idan an ce kai kada munafiki ai ka san ba shi kai ba ai babu wani abu da za ka yi wa mace ka gama cika zuciyarta da farin ciki da jin daɗi duk abin da kai sai ta kawo wata magana ta ce maka ai ai da ma kaza kai abin da yasa ka zan ma kaza ne sai ka ta karkare iya karfin ka kai abu ce maka a abin da in banda ma kaza da baka kaza din ba ko ba ta gaya maka saboda harranta ba kenan wai ita ma ta dan faɗa maka wani zai dan taba zuciyarka kai ma ka dan ji ba daɗi su mata haka suke in baka san mu'amala da su wato ka sani tun yanzu sai duk samarin da ba su aure muna jin daɗi suna zuwa karatun suna fahimta inda aka dusa da wani ƙanina ran da yake ce mun kai mata ke ci me faru ina dariya ce mace fa ta san fa kaza ne ba ka so fa amma da gangar za ta yi wannan abu na ce kwarai kuwa kaɗan ma ka gani a to zaman cike mai ƙari ba ne wato a woshi a woshi a yi sa an kaga da tawan nan suna zaman lafiya suna dariya suna farin ciki malam ka tsara musu ka musu addu'a wallahi malam in ka san irin abubuwan da suka dinga shanyewa na bakin ciki da damuwa a hawancin tilin a gangara can malam akwai abubuwa da yawa kowa in ya tashi baka nashi dariya ko zaka ji daban ne da na wancan to su mata babu wani littafi da ya iya iyakance ɗabi'unsu babu shi a duniya encyclopedia ce wacce ba ta da iyaka Allah ne kaɗai zai iyakance ta Allah ka samu dace da haka jama'a kun ji wannan hadisi sahihi ne Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad ɗinsa lambin hadisi na 24,099 Ibn Majah a lambin hadisi na 1981 amma a cikin isnadinsa akwai Abu Za'id akwai Ibn Abi Za'ida shine nan Zakariya kenan Ibn Abi Za'ida ya kuma yi an'ana ya ce an Khalid ibn Salama sai dai hadisin da zai zo a baya ya inganta wannan hadisi din insha Allah mun gane wannan ko Allah ya samu dace kamar da faɗa mana jama'a ba zan dinga kai matuƙa wajen magana kan isnadi bane dogaro da mafi yawan waɗanda muke tare da su a nan ko da wasu na bin mu a kafafen yada bayanai na zamani to amma dai wasu an zo ana ta wannan bayanin sai su rikice su ji karatun ma ba daɗi su ji ana ta ambata wani abin da su bai shafe su ba su ne kawai madarar karatun su su ko a ce ingantacce ne ba ingantacce ba dai amma magana isnadi daga farko haka shi ba nasu bane ina fata an gane amma dai abin da bai ta kara karya ba na isnadi zamu yi ambatawa saboda ɗaliban ilimi insha Allah ta'ala الثاني والثلاثون حديث ثلاثين دبيو قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا المعلى ابن منصور قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني أبي عن خالد ابن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إمام النسائي كتشوى وأن مالي يسونا محمد ابن عبد الله ابن المبارك يا بام الأباري يتشي حدثنا المعلى ابن منصور معلى ابن منصور يا بام الأباري قال شيما يتشي حدثنا ibn abi za'ida kun ga can yace ibn abi za'ida ya bamu labari qala shi ibn abi za'ida yace akhbarani kaga can yace an ko yayi an ana an ana tun ka an sa'idin an karam ko eh mugumanta ba a cikin baiquniya qala ibn abi za'ida a wannan riwaya sai ce akhbarani abi babana ya bani labari ma'ana ya karantar da ni wannan hadisi shi kuma babana din an Khalid ibn Salama daga Khalid ibn Salama shi wannan zaka karba ana dangare shi saboda an san baya yin tadlisanci baya magudi a cikin isnadi an al-Bahi shi kuma daga al-Bahi an Urwa daga Urwa dan Zubair an Aisha ta qalat daga dan Aisha Allah ya kara mata yadda tace ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة إنا زون كوي بني تماني با أنغاني باب وني أوني سيغا زينب تاشبو لكنا با تارد وني إذني با وهي غضبة الهالي تناتكين سنن فشي ثم قالت سنن ستشي حسبك إن قلبت لك ابنة أبي بكر ذريعتها ai ya ishe ka in dai wannan yar abubakar ɗin ta riga ta ɗan juya maka da matsanta ta riga ta ta ɗan maka abubuwa na tarairaya da kyaututtuka da abubuwa na cin daɗi da waye-waye shi kenan sai ka kuma ka makale a tare da ita ko kamar yadda ba wajen ishami sai ka je ka tare a gindinta haka ke cewa ko ji ka tare mata gaba daya ma'ana ka tare a wurin ta kawai baka ganin kowace mace sai ita ina fata an gane wannan thumma aqbalat alayya bayan ta gama da annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai ta fuskanto ni fa a'radtu anha ni kuma sai na kawai da kai kawai tana ta yi tana ta zazzagawa amma na kawai da kai abuna ko a jikina ko mm فقال للنبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni dunaki fantasiri ki to ki ma dai kina daman kirama an gani ki ma ki dau hannu kirama kawai fa aqbaltu alaiha sai na fuskanto ta qad yabisat riquha okay fa aqbaltu alaiha hatta ra'aituha qad yabisat riquha da na fuskanto ta na fara zazzaga mata na fara mata nima irin nawa na ci gaba da faɗa mata maganganu sai da na tabbatar yawun bakinta ya bushe fi famiha kun ga anan kuma fi famiha a bakinta fama raddat alayya shay'an bata iya maida min da martanin komai ba fara'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yatahallalu wajhuhu sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam fuskarsa tana haske ma'ana yana farin ciki ya ji dadin abin da nayi ma'ana shi nashi ya shanye ko ina ruwanka shi na shanye to manzo Allah ya shanye nashi ruwan amma ya ruwan Aisha tafasasshe ne akwai bukatun ta daga shayi ita ma ko ita ma ta dan huce kenan ya zama dan daidai sha ba kuma sai ya sanyi karara ba so ita ma shine aka bata dama ta karrama ita ma sai ta rama mun gane wannan ashe babu laifi in ka san wance ta cika tsiwa tana yi wa wannan ran da ta yi wancan tana da ka ce ke rama ko tana kawo yawan kama korafi kaga fa ta min kaza ce kira ba mana babu laifi in kai haka amma dai wannan an yi hakurin an yi hakurin an yi hakurin kenan ba kullum bane kawai zuwa daya za shi tura ma don kasan hunwa maza muna da irin namu son zuciyar idan yar mowa ce ta yi sai mu ci a rama kan yar bora amma idan bora ta yi sai mu ce wa mowa to sai mu ce wa bora to a yi haƙuri dai da abin da mowa take da Allah da Allah a yi haƙuri a yi haƙuri ran da kuma ta rama sai ce ta gizi kan tare da hankali a gidan nan dama ba ki da haƙuri kaza kaza muna yi ko ba ma yi muna yi sai wanda Allah ta'ala ya kiyaye shi to zamantakewa da mata haka ake so jama'a ka zama tsaka-tsaki ka zama mai adalci inda ya kamata a raman a rama inda ya kamata a haƙurin a haƙuri inda ya kamata muka shiga tsakani ka sulhunta ka daidaita ka yi bayani don a gane a fahimta wata fa in dai ta riga ta sanya zargi ta zira zaren zargi a cikin zuciyarta to yana da wahalar gaske duk gaske ka taida da kai wallahi malam ko kai ne ruwan faci ba ta yadda da kai daga tom ba to naji naji tinji eh kai dai a sha'ani kawai ce ni in ga miki rantsa din ce to me yanzu ka kai ka saba ce kam kaza kaza a'a kakai haka kai dariya kaka ce in wance kenan abin ya motsa kenan a'a a maganar bari babu sa'i za ka mara kudinka za ka mara jin daɗinka abin da za ka yi kawai in an yi wannan ka ce in wance kenan ka ce wata abin ya motsa kenan ta me ya motsa a tafi je laike ya motsa me ya motsa ce to ba gashi nan kina abin ba shi wannan abin ma inda wannan ya gani da ba ya zo abin magana ba me ya motsa din ni sai ka gaya min wannan kuma daya in ta ka ce sai na ji shaƙa ka ba ka jariya abinka ka ga one one ko ta ka tambayanka ce ai dama na miki ne saboda kima ki dan ji ba daɗi kakka yadda ka faɗi wata magana ka ce ai saboda ki kaza ne nan kuma ka tono nan ma kuma ka ɗaga hankali kenan ka ɗaga hankali a gidanka Allah ya sa mu dace Na'am?
Neman aka mishi daga baya a rikici.
A aiwata in kama rikici gidansu. Ko manzon Allah ya ce wala tadribul wajha in an tashi duka banda fuska wala tuqabbih kada kuma kai mata duka mai munin da zaka iya bata mata jikinta. Bari, ai manzon Allah ya bada formula da ka'ida. Mace ba amarinta. tawaye kamar mace a kai mugu ne don haka aka ce su ka'ida su ne ma akramahunna illa karim ko annisa'u shaqaiqur rijal su mata abokanan rayuwar maza ne kai baka iya rayuwa sai da mace ba za ka ji dadin ta ba sai da mace duk da wannan abubuwan nata sai ka dinga jin dadi kuma ma akramahunna illa karim Allah ya ce ba mai karrama mata ya girmama su sai mutum sai babban mutum mai karamci malam wa ma ahanahunna babu wanda ke wulakanta mace tozarta ta illa la'im sai mugun mutum mugu shi ke tozarta mace amma mutum mai karamci kullum ƙwarin kyautatawa ne amma wani saboda tsabar mugunta malam ya zo yana neman abin da za a ci a gidan yanzu in ka ba shi dubu ɗaya akan ya je sai masara mudu uku kai gidan wajen mai shayi zai fada sha samun indomi guda biyu da kwai biyu kagon ya shi ɗari biyar ɗari biyar ma kuwa shari'a yin kauri kaga sai dai tafi gida ɗari biyu in an ji gida ce to ga ɗari biyu a yi a a a ɗan haɗa ɗan gaɗa ɗai ce ba ne to kaga wannan mugu ne ko kuwa a a ka ɗan har haɗa ne ka kai musun kai ka ɗan buga buga ne ka yi haƙuri da abin da ya samu saboda wannan abin da kake ciyar da su manzo Allah ya ce ya fi ka ba da kuɗi a je jihadi ko haka manzo Allah ya faɗa ki dinarin da zaka bada wajen jihadi da dinarin da zaka ciyar da iyalanka to wanda ka dauka ciyar da iyalanka yafi alkhairi yafi soyuwa a wurin Allah sama da wancan ina ji wani karatu da Dr. Biyuki a nan malam Ahmad Tijani Guruntun hafizahullah ta'ala yana cewa ya so da yawa cikin mazaje abin da ke jan Allah yake kuntata mana arziki muke fama da bakin talauci shine kuntatawa iyalanmu da muke yi wallahi malam dukkan kuntatawa iyalinka ka hana su kuni ba za a ga mata karshen gani ba da ta yi magana rashin lafiya ka fara complain kenan to an yi ba kaza ai ba kaza in kuma wanda ta ce ka bata nan da nan ka mika ko duk abin da ta so nata za ka yi ruwa kai tsaki a kai amma na wannan ka fara tashi hankali ka yi kaza kenan abincin can gidan daban nan daban wannan sai ka ba su tuwo wannan cin shinkafan nan ana danyi alale ana danyi ana dan sassarkawa wancan ba sarki wallahi kana kuntatawa kanka arzikin da Allah ya baka ne wani matsayin da kake nema ka dade kana nema Allah sai ya hana ka saboda ka kuntawa iyalanka kaida ce ne manzo Allah ya faɗa wa wace ce goggonsa Safiya ya Safiya anfiqi yunfiqillahu alayki ki ciyar Allah zai ciyar da ke wala tu'i kada ki kame bakin aljihun ki rowa ki hana fa yu'illahu alayki ma sai Allah ya hana ki so da yawa kuncin da muke yawan fama da shi a gidajen wallahi da bakin talauci mala wallahi rashin yarta iyali ne kai ka taba ganin mutumin saboda yarta iyalinsa Allah ya hana shi mutane uku Allah ya ce haƙƙi ne akan Allah ya taimake su da mutumin da ya aure dan ya kare kansa daga zina ya yi auren ne saboda ya kai su daga zina kuma yana ƙoƙari wajen ciyar da wannan iyalan yana riƙe su da karamci yana jin cewa abin da yake ibada ce Allah ba zai taɓa kunyata shi mawala amma la in dai baka kyauta iyalinka tab za ka cuya Allah ka tsare mu eh to jama'a kun ji wa alaikum salam ina gaskiya maganin da malamai suke cewa dukan mace a fuska wani nau'i ne na shiga
a'a ba saki bane gaskiya dukan mace a fuska ba saki bane eh shi ne saki sai a ce akwai kinaya shi ne kawai abin da aka bada a babin saki akwai mutumin da in yace tafi gidanku to yana nufin saki ne eh tafi gidanku sai na zo eh to wannan kuma kaga sai an yi tafsiri ai kuma shi ma sai an ce ka ce taho gida me kake nufi sai ce sakin ta nai sai to shikenan saki da inda ya taba inda sai a ce biyu inda ya taba mi sai a ce nawa uku to kaga wannan in ya ƙara cewa je ji gida tafi gida sai mai hukunci da wancan na na dadin na farko ko kuma a ƙara tambaye shi dai in an masa adalci ce to me kake nufi kuma ta zo gida ce ai na ƙara saki ne ce to to to a'a ka zo gida sai a rike ta ai ya sake ta kace a'a ni ba cikin ta ne ba na ce ta zo ne saboda mu zo a zauna a sasanta ko kuma na so ta zo ta zauna a gida saboda tsayin gyaran hali ne gaskiya kwana biyu nan ta ki min kan gado ta ne min kaza ta ne kai baka ta zazzaga in an gama iya suke baka tsakaninka da Allah baka san alherin ta ba to shi yasa in ka je wajen iyayen yarinya ka je kana bayani su ma suna sai yarsu kaga goya na goyen bayan ka kai ta zaga wallahi ni ai ta mun kaza ma ai shekarar ma da muka aure kusan ko kowa ya duk kafin ma a haifi shaibu ai lokacin ma ta mun kaza ai ba mutum ma ne a'a ai ba haka ce tayi kaza tayi kaza tayi kaza amma dai alhamdulillah gaskiya dai tana mun kaza na kyautatawa tana mun kaza na kyautatawa amma dai waɗannan ɗabi'un ba na so to ka su ma sai ji daɗi a ashe ita ma tana na mahasin kenan ko Allah samu dace khalafahu ishaq ibn yusuf ishaq ibn yusuf ya saba masa a wannan hadisi an gane wannan ko ma'ana ya saba wa wancan riwaya ta sama da muka kawo ta da ƙarin wani ƙari kenan famuha ko wani lafazi ne wanda ya zo a cikin hadisin yawwa fi famiha ina fata an gane wannan yawwa Allah ta'ala ya samu dace sai ma ne ce hadithin sahihun li ghairihi hadithi ne sahihun li ghairihi idan ka ce hadithi sahihun ne li ghairihi me yake nufi da wannan hadithi ne wanda aka same shi isnadin sa gaba ɗaya mazajin da suka yi riwaya kusa isnadin hadithi ke sa a ce hadithi sahihi ne ko a ce hasan ne ko a ce sahihul ghairihi ne ko ace hasanul ghairihi ko ace da'ifi ne ko ace munkari ne ko ace mawdu'i ne an gane ko ace mawqufi ne isnadi ke determine waɗannan abubuwa to a isnadi guda ɗaya idan ka samu malamai dukkan su masu karfin hadda ne amma sai ka samu sirkin mutum ɗaya wanda yake shi hasanul hadith ne to sai a ce wannan hadithin sahihun ne li ghairihi saboda babu wani hadithin da ya kai shi inganci a wannan babin sai ce sahihun ne ligairi na fata an gane ce sahihun ne amma ligairi ma ake nan hasanun ne lidatihi an gane suka ce hadithi hasan idan hanyoyinsa suka karfafa suka yawa to zai yakan yi karfin da yake zama sahihun ligairi ina fata mun gane wannan wani islahi na malaman usul fiqh Allah ta'ala ya ji kansu ya saka musu alkhairi الثالث والثلاثون قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن زكريا بن أبي زائدة عن خالد بن سلمة عن البهي عن عائشة قالت ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة فذكر نحوه وأن يقال كون هنيا حديث النيوندا يتبتا أن قال أنكم حديث الرابع والثلاثون قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قالت عائشة رضي الله عنها طب وانا حديث يتي مال محمد ابن معمر يا بام الأباري شكوى مال خالد ابن الحارث يا بام حديثي قال يتي آه حدثنا محمد بن عمرو محمد ابن عمرو شما يا بام الأباري عن أبي سلمة shi kuma daga abi salama qala yake cewa qalat aisha radiyallahu anha an gani nan aisha radiyallahu anha take cewa zaratna saudatu yawman wata rana saudatu ta ziyarce mu ta ziyarce mu ita da wake nan ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ta shigo dakin Aisha ta ziyarce su فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها لتضو سيما زن الله صلى الله عليه وسلم سيزونا تكيانسو جبا كن جد أكي كيدا ما تكبا كل تنا ليغس كنا إبادا با ko tana fata ko kana Maiduguri a'a so ake a samu kusanci ci da nazo manzo Allah ya zo sai ya zauna a tsakiyar mu sai ya dauki cinyarsa ta dama sai ya daura akan akan cinya na sai ya dauki cinyar ta kuma ya daura akan cinyar sauda to wata in keje ka gani ko a ɗakin nawa ma iye ina ruwan ke ai mata shi ce ko Allah ya halatta masa ce to haka akai sai na dauki wannan sai ya daura akan cinyar ta tana ta me ta dama wancan ta daura ta daura akan cinya cinya ta hagu sai ya zauna tare da su a ɗakinsa sallallahu alaihi wasallama ka taɓa yi ko ustazu ko ko kullum sai dai sai dai hantara ko da ke masu mata biyun ba su da yawa a nan sosai akwai dai masu uku da masu hudu kuma mai hudu a nan sa'i ne kasa ƙara ina fata mun gane wannan jama'a to haka aka yi hukunci kusa gidauniya an gane wannan ko فعمل فعملت لها حريرة أو قال خذيرة نيد نجي سيري متى خذيرة كو حريرة كو خذيرة وانا أبنشيني وانا أكي كن سيد أكي إنشي زاء فامناما سي أيين كنام قصو قصو قصو قصو قصو قصو أدورا شأوتا يتوشي أنقان وانا ai me kenan yawwa a me suke ce mishi yawwa a tafasa naman irin tafasan da sai yayi lugub an gani bayan yayi wannan lugub din an sa mishi kayan miya da kayan kanshi gaba daya sai kuma a samu wani ainihin wato kulli kamar kace ko na shinkafa ko na sha'ir ko wani abu kamar da yake meat pie an gani sai a ɗan soya shi ko kuma sai a zuba kawai garin a kai a zuba wannan ƙullin a kai a kan kaman kasko haka kun sai zai mamaye mene naman gaba ɗaya sai a ɗan sa mai a gefe da sai a shi kaman kallaba to kaga wannan ai ka san wani irin daɗi aka tono a nan ina fata an gane to irin wannan pancake ɗin aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu abin da muke kira shi ko sai ce shi pancake an gane wannan eh ko a ce an yi masa samusa ko an yi shawarma eh ya kamata shawarma an gani fancik ma ana yin shi haka sai dai in kaji gidan talakawa ne kuma lafiya an yi shi kamar karar labadi a tashi a yi dan jika jika amma in dai akwai dan hali za a nemo ta kaza da kwalwa ita dubu biyar a sa ta a tafasa ta sai kasusuwan sun sun sassaɓule a jikinta malam a kawo kazan na malam a dan jijjaga ta a ɗan gyara ta malam sai a dinga ɗiban kawai kulli ana sawa ana soya ta da kayan marmarin an gama kuma a ɗan nannaɗe shi haka ka kana ɗan gaɗa shi kana ci malam kana jin wata ni'ima ga ɗan ruwan sanyi a gefe ko ruwan shayi da ga ɗan ruwan zaƙin ka a gefe ɗan zo rodo da ɗan abubuwa haka eh to irin wannan ɗin yawwa mana haɗe yawo irin wannan ɗin aka yi mata mun gane wannan faƙultu sai na ce da ita kuli ci kaga shi wace za ki ci a ta yi ruwa ke nan ta yi maruwa ta ke nan mana bismillah zo mu ci a a mana barin ci a zo mu ci don Allah yadda ka zo mu ci a a gaskiya na ƙushi wani nagode Allah to aya kai mai kyauta ne amma za ka ci wani mayaƙi zai maka kai da gina bin aka ci ƙananan ta yi ai abe ka zuci ba ko kuwa ito irin wani ta yi ba ta ce za ka ci su ga baka wada fuska ba ha bismillah mana bismillah bismillah mana bismillah da Allah ka ci da Allah bismillah kana tura mishi gaba da a da Allah bismillah to kaga ka ka zo mai karimci kenan eh ce kici fa'abat sai ta kici faƙultu sai ke ta lata akuli ke kin san Allah sai kinci an gani kin san Allah sai kinci abincin nan aula ulaqti khanna wajhaki ko kuma sai na gurza miki shi a fuskarki an gani ma'ana sai na miki dure irin in sa miki in ma kin gugguga miki a fuskarki ina fata an gane wannan tace فأبت سيتجي فأخذت من القصعة شيئا falabbaqtu bihi wajhaha sai na dauki wani daga cikin kwanan ka gane shi ba kwaya ɗaya bane sai na dauki wani bangare a cikin kwanan sai na goga mata shi a fuskar ta farafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rijlahu min hijriha tastaqidu minni tana ganin manzo Allah yana ganin Aisha ta mata wannan kawai sai ya daga cinye shi sai ya zanzar da cinye shi daga cinyan Aisha cinyan Sauda saboda me kenan ta zanzaro ta samu ta dan ƙara ta matso kusa da ni ita ma ta rama ina fata an gane wannan fa akhadhat min alqas'ati shay'an falatbaqat bi bihi wajhi ita ma sai ta dauka daga cikin ita ma ta goga mu fuska kaga an yi me an yi duro one one ina fata an gane wannan me ya faru wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadhaku shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dariya kaga wannan abin fa da kai ba na fada bane ko kuwa tun a an yi abu ana miki ta gina ba za ki ce kin ce wallahi sai kin ci ko ki ci ko in goga miki a fuska ana yi ana dariya ita ma ta mata ita ma ta dauka ta mata kaga wannan ai ba fada ake ba dan baka ji wata bakan magana ba a wurin ehe ka ka dauka cewa fada ake yi mun gane wannan dan ta ce ta ziyarce mu kaga wanda ya kawo ziyara ai ba fada ya zo ba amma kaman na Zainabu ɗazu yaya? Yawwa faɗa ne, yawwa. Ta ci gaba da cewa, shi kenan, wa Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam ya zahaku, shi ko manzo Allah mai zai sai dariya, manzo Allah yana ta dariya. Fa'iza ya Umaru ya ƙulu, sai suka ji muryan Umar ya shigo ya cewa, Ya Abdullahi bin Umar, kai Abdullahi dan Umar yana kiran shi, Ya Abdullahi bin Umar, kai Abdullahi dan Umar, فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم قوما كتاشي فاغسلا وجوهكما كجيكو انت فسككو فلا احسب عمر الا داخلا ina ganin Umar yana son ya shigo ne kai kenan baya so ya ga abin da ma ya faru tsakanin matansa su biyu ina fata an gane jama'a haka ake zamantakewa da mata ba a zama da mace ba dan wasanni babu dan abin nan wani rabin da ya ma matan shi ma irin murmushin nan na soyayya ma ya manta wani saboda ya gani mata kaman ta tsufa ta haifa mishi manya manya ƴaƴa gandan gandan rabin da ya kusanci ta ma ya manta kila tana da dan matsalin ciwon sanyi ko bai sai mata magani ba kila tana da kaza to waye zai mata kai ne fa ubanta ta fuskan kulawa da duk abin da ya kamata iyayen da su mata kai za ka yi mata ai su mata jama'a shi yasa kake ganin sai ka ga mace iyamara ko bayarbiya ko wasu irin yare da ba ba Hausawa ba mace ta shekara 45 a duniya malam amma duk da haka zaka ta dan yi wankan ta tayi dan kwaskwas ta dan sa takalmi ta dan ratayo jaka wai ta ma dai haizo din sauranta kaga ai miji ba zai ce rai ba wannan amma ke ma kin kin sangarce malam kullun a cikin dauda kullun da daura kirji a gida amma malam kai yayi birgitsatsa in aka yi kitso malam sai kitsan nan yayi yayi annakiya ya dunkule ya abin nan da an ji kusa da kan sai a ji kawai yana wani irin bugu malam ba kitso mai kyau ba kai ba mai amma fa kai ne mai siyan man yawa kai ba mai jiki ba dan man shafa mai kyau kai ne mai siyan man shafa in ka siya za ta sa da kyau ina fata mun gane wannan duka waɗannan babu a'a ita mace ɗan kwalliya ce kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita mace ɗan kwalliya ce jama'a so ake kone yaushe ya zama ana alkinta ta ana gyara ta wata fa saboda bakin cikin da kake bata da damuwa shi zai tara mata aljanu wallahi malam kullun ka zo kai kenan fuska a mutuke in ba wai jima'i ya kawo ka baka dan cikin fuska a dan yi wasa da kai yau da gobe kuma kullun ka dinga bata tsoro ai na kusa yin aure ya aljinu ba su tashi ba bawan Allah ai bacin rai ba daɗi mana su ko shaɗan dama ne ma hanyar za su shiga su ɗanyi wadaƙa suke yi kai kuma kai ke ba su hanya Allah ya mu dace abinda makaranta dai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka ka daidaita tsakaninmu da iyalanmu Allah ka sanya mu zamto mafi alkhairin magidanta ga iyalansu Allah ka ba mu ikon kyauta waɗannan mataye namu Allah ka ba mu ikon sauke haƙoƙin da ka ɗaura mana ka ɗaura mana nasu a kanmu Allah su ma ka inganta mana rayuwarsu Allah ka gyara mana halayensu Allah ka ba su ikon sauke nawaice-nawaicen da ka ɗaura musu namu a kansu Allah ta'ala ka daidaita tsakaninmu Allah ka daidaita tsakaninmu ka kauda dukkanin fitina a dukkanin gidaje ya Allah Allah ka wadata dukkanin magidanta Allah ka ba su mafita Allah ka ba su wadata Allah ka ba kowa albarka a cikin sana'o'insa Allah ka buɗa wa kowa a cikin sana'o'insa Allah ta'ala ka dace da mu dacewarka subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh